الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا بيوغ وطن سفر hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da 17 ga watan 7 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'ar tirmidhi littafi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 37 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na 49 babu ma a fi fadlil jama'a babin da ya bayani game da falalar sallah a cikin jami'i inda muka karanta hadithin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wanda imamul bukhari da imam muslim sun ruwaito shi صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبعين وعشرين درجة أكوي وترواير دا أبي هريرة يرويتو إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمسة وعشرين جزءا ومنجي منين بمبانشن ashirin da bakwai da ashirin da biyar don mun ji maganganun da aka yi a kan wannan sannan mun karanta babi na hamsin daidai babu ma ja a fi man yasma'un nida fala yujib babin ina hukuncin wanda ya ji kiran sallah amma ya ki amsawa mun karanta hadithin abi huraira radiyallahu anhu wanda imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito shi inda manzo Allah yake cewa laqad hamamtu an amura fitiyati an yajma'u huzamal hadabi thumma amura bis salati fatuqama thumma uharrika ala aqwami la yashhaduna salah ma'ana manzo Allah ya himmantu ya kudurci niyyar tattara gangamin matasa bayan an tada iqamar sallah shi kuma ya ja wata tawaga ta matasa zuwa gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i don ya ƙona gidajensu wannan kausasawa tana nuna wajabcin zuwan sallar jam'i kamar yadda wannan shine fahimtar wasu daga cikin malamai sannan mun karanta babi na hamsin da ɗaya babin da yake magana akan arrajulu yusalli wahdahu thumma yudrikul jama'a mutum ne ya sallah shi kadai kuma daga bisani sai ya riski sallar ya riski jama'a suna yin sallar jami'i nan ma mun karanta a hadithin Jabir ibn Yazid ibn al-Aswad al-Amiri wanda shi ma ya ji daga mahaifinsa yace shahidtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fa sallaitu ma'ahu salata subhi fi masjid al-khayf qala falamma qada salatahu wan harafa idha huwa bi rajulayn fi ukhra al-qawm لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد كو ترعد فرائسهما كو ترعد فرائسهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة وانا حديث يانون إذا متن يزوي صلى شي كدي ya riski sallar jam'i zai shiga cikin jam'i a sake yin sallah da shi babu ma ja a fil jama'ati fi masjidin qad sulliya fihi marratan babin da zai bayani akan wato mun karanta wannan babin na an yi jam'i a wani masallaci kuma a iya yin jam'i na biyu a wannan masallacin shi ba mun ji halaccin a iya maimaita wani jam'in bayan jam'in farko saboda hadithin abi sa'idin radiyallahu an inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wa qad salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ayyukum yattajiru ala hadha ce wane ne zai samu ladan wannan ma'ana ya bashi sadaka ta lada anan aka ce wani mutum ya tashi wanda muka ji cewa sayyidina abubakar shine ya tashi dan ya taimaka wannan mutum قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة babin da ya zo na bayanin falalar sallar isha da sallar asuba a cikin jam'i ƙwala haddathana mahmudu bin ghailana ƙwala haddathana bishir bin sare ƙwala haddathana sufiyanu an uthman bin hakimin an abdurrahman ibn abi amra an uthman bin affana radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء في والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وأمارة بن رويبة وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وأبي بن كعب وأبي موسى وبريده قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن عثمان موقوفا وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته قال أبو عيسى حديث حسن صحيح قال حدثنا عباس الأنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان الأنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن عوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع هو صحيح هو صحيح هذا الحديث غريب من هذا الوجه مرفوع هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إمام أبو عيسى الترمذي كتشوى mahmud bin ghailan ya zantar da mu wannan hadithi shi kuma ya ce bishir ibn sari ya zantar da su shi kuma ya ce sufiyan ya zantar da su an uthman ibn abi hakam an uthman ibn abi hakim uthman ibn abi hakim ibn abbad al-ansari ya zantar da su daga abdurrahman ibn abi amrat al-ansari an uthman bin affan radiyallahu anhu qala sayyidina Uthman bin Affan yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida al-isha fi jama'atin duk wanda ya halarci sallar isha a cikin jam'i kana lahu qiyamu nisfi laila zai samu ladan tsayuwar rabin dare za a rubuta za a rubuta masa lada kaman yayi qiyamul laili na rabin dare wa man sallal isha wal fajra wanda kuma ya yi sallar asuba a cikin sallar isha a cikin jam'i sannan ya sallaci asuba a cikin jam'i kana lahu ka qiyamul laila shi kuma za a rubuta masa lada kaman yayi qiyamul laila a daren gaba daya ala wa fil babi an ibn umara yace a cikin wannan babin an samu hadisi daga abdullahi dan umar duk da cewa hadisin abdullahi dan umar da'ifi ne at-tabarani a cikin al-awsat ya fitar da shi sannan wa abi huraira a cikin wannan babi an samu hadithi daga abi huraira wanda imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da ruwayarsa wa anas da anas wanda imam muhammad bin hanbal ya fitar da ruwayarsa wa umarat bin ruwaiba shi kuma imam muslim ya fitar da hadithin sa wa jundub bin abdullah ibn sufyan al-bajali shi ma imam muslim ya fitar da ruwayarsa wa ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab imam ahmad imam abu daud imam an-nasa'i ibn majah ibn hibban da sun fitar da ruwayarsa wa abi musa imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da ruwayar abu musa al-ash'ari wa buraida imam abu dawud da imam tirmidhi sun fitar da ruwayar buraida qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa hadithu usman hadithun hasanun hadisin sayyidina usman hadithi ne wanda yake hasanun kuma sahihun domin imam ahmad da imam muslim sun fitar da ruwayar wa qad ruwiya hadha alhadithu an abdurrahman ibn abi amra an kuma ruwaici wannan hadithin ta hanyar abdurrahman ibn abi amra an usman mawqufan hanyar mawqufiya ce ta tsaya ne zuwa ga sayyidina usman wa ruwiya min ghairi wajhin an kuma ruwaito wannan hadisin ta wata fuskar an Uthman zuwa ga sayyidina Uthman marfu'an ita kuma marfu'iya ce ta wuce sayyidina Uthman ta dangana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan suna bayanin falalar yin sallar isha a cikin jam'i zaka samu lada kamar kayi sallar qiyamul layl rabin dare in kuma kai isha ka kuma yi asuba da cikin jam'i zaka samu ladan qiyamul layl a dare gaba daya imam at-tirmidhi yake cewa haddathana muhammad ibn bashar yace muhammad ibn bashar ya zantar da mu shi kuma yace yazid ibn harun ya zantar da mu yake cewa akhbarana daud ibn abi hind yace daud ibn abi hind shi ma ya labarta mana anil hasan daga hasan an jundub bin sufyan al-bajali anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace man sallar subha duk fa wanda ya yi sallar asubahi a cikin jam'i fa huwa fi dhimmatin lahi yana cikin alkawarin Allah da amincin Allah duniya da lahira ya samu aman duk wanda ya yi sallar asuba cikin jam'i yana cikin aman din Allah ka kiyayi taba da cin zarafi da zaluntar wanda yake cikin aman duk wanda ya yi sallar asuba a cikin jam'i manzo Allah ya ce a gaya masa ya shiga cikin aman na Allah shi yasa manzo Allah ya ce fala tughfirullaha fi dhimmati kada ku ci amanar wanda Allah ya bashi kariya domin duk wanda ya ci amanar wanda Allah ya bashi kariya ka san karshen ba zai kyau ba domin duk wanda ya sallar asuba ya iya katse baccinsa ya tashi ya zo sallar masallaci ya sallaci asuba cikin jam'i fa huwa fi dhimmatillah yana cikin alƙawarin Allah yana cikin wayanda Allah madaukakin sarki ya musu alƙawari wato na basu tsaro da basu kariya da haka duk wanda ya ce zai cutar da wanda Allah ta'ala ya bashi tsaro ko ya bashi kariya to wannan kuma shi da Allah maɗaukakin sarki ƙala abu isa hadithun hassanun sahihun abu isa turmidi yake cewa haddathana abbasun al'ambari ya ce abbas al'ambari ya zantar da mu hadithi shi kuma ya ce yahya ibn kathir ya zantar da mu hadisi abu gassan al'ambari kenan shi kuma daga ismail al-kahal shi kuma daga abdullahi ibn aus al-khuzai an buraida al-aslami buraida al-aslami Allah ya kara masa yadda ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal bashiril masha'ina fi dhulami manzo Allah ya ce kayi albishir ga masu yawan tafiya cikin duhun dare ilal masajidi zuwa masallatai ko da isha ko da sallar asuba bin nuri tami za su samu haske cikakke yau malkiyamata ranar alkiyama duk wanda yake haska tocilar ya fito da asuba ana duhu ya fito sallar isha ana duhu wannan sabga wato wannan ɗabi'arsa ce ko da yaushe yana yawan shige da fice zuwa sallolin da ake yin su cikin duhun dare to manzala ce bashirul masha'i na masu yawan kai kawo masu yawan tafiya zuwa sallah zuwa masallatai fi zulami a cikin duhu kai musu albishir bin nuri ta yawm alqiyama da haske wanda yake ainihin wato cikakke ranar tashin alqiyama qala abu isa abu isa tirmidhi kice hadha hadithun garibun wannan hadithi ne wanda yake garib amma imam abu daud ya fitar da shi al imam al munzir ya ce rijalu isnadihi thiqat sannan a cikin wannan hadithin yake cewa marfu'un huwa sahihun wato hadithin marfu'i ne wannan shine zance sahihi musnadun kuma yana da isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa musnadun wa mawqufun kuma sannan magana ce mawqufiya ila ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yusnad ta wannan hanyar mawqufiya ba a dangana maganar ba ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam amma game da ma'anar wannan hadithin an samu hadisai da yawa waɗanda suka zo da isnadi wanda yake mai kyau wanda yake so ya sake samun ƙarin bayani game da isnadu wanda hadisin ya koma cikin at-targhib wa tarhib na al-Imam al-Mundhiri babu ma jaa fi fadl as-saff al-awwal babin da yazo na bayanin falalar sahun farko a cikin sallah qala haddathana qutaybatu qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammadin عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها قال وفي الباب عن جابر وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأبي وعائشة والإرباض بن سارية وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا قتيبة عن مالك نحوه إمام أبو عيسى الترمذي كتشوى babin bayanin falalar sahun farko abu isa turmidi ke cewa qutaybatu bin sa'id ya zantar da mu hadithin shi kuma yace abdulaziz ibn muhammad ya zantar da su hadithin daga suhail ibn abi salih daga abi daga mahaifinsa daga abi hurairata radiyallahu anhu qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallama yace khairu sufufin rijali awwaluha mafi alherin sahun maza na farkon shi sa ka yi mamakin yadda za ga mutane ba a rigirge ba a sauri ba a hanzari ba a wajen shiga sahun gaba kawai mutum da ya zo ya ga sahun gaba wani ma kawai tun da ba jikin bango bane da zai dan jingina kawai sai ya koma sahu na biyu wani ma sai ya tafi can karshen baya kawai saboda can zai dan samu ya jingina nan ko in ya ce zai shiga sahun gaba babu inda zai dan tokare ko inda zai jingina wannan yana nuna maka rashin sanin mahimmancin sahun gaba a cikin al'umma domin da mutane sun san sahun gaban nan to da ba za a iya shiga sahun gaba ba sai an yi ƙuri'a saboda za ka iya zuwa ka tarar da adadin masu son shiga sahun gaba kuma duk lokaci ɗaya suka zo kuma sahun gaban ba zai ɗauke su ba ƙarshe sai dai masallaci su yi ƙuri'a wanda Allah ya sa ya ɗauki sahun gaba a ce to shiga wanda ya ɗauki sahu na biyu a ce to kai kai haƙuri kaga ƙuri'a ta nuna kai sahu na biyu za ka shiga ko ma sahu na biyu saboda me saboda mutane sun gano sirrin da ke tattare da sahun gaba manzo Allah ya ce mafi alherin sahu a sallah gaba ɗaya shine da can gaba wa sharruha akhiruha mafi sharrin sahu kuma shine na ƙarshe in kana neman wanda babu alheri da yawa a tattare da shi cikin sahun shine wato na can baya wa khairu sufufin nisa'i akhiruha mafi alherin sahun mata su kuma na ƙarshen wa sharruha awwaluha su kuma na farkon shine mafi sharri ma'ana ma wanda ba shi da alherin shine na gaban domin duk sanda mace ta nisanci numfashinta ya nesa da namiji a sallah ta fi samun daraja ta fi samun falala da aka in ta koma can sahun ƙarshe to a nan ta fi samun daraja sama da wadda take sahun gaba domin sahun gaba kana wuce sahun maza na ƙarshe sai sahun mata na gaba to shi sa su na ƙarshen shine mafi sharri su maza shine wanda ba shi da alheri da yawa su kuma matan na gaban wanda da an wuce na mazan sai nasu shine wanda yake wanda ba shi da alkhairi na ƙarshen su kuma ya fi alkhairi amma malamai suka ce idan matan isu isu ne su kaɗai za su yi sallah to su ma wannan ka'ida tana nan sahun gaba shi ya fi alheri na fatan gane in ya zamanto ba maza da mata ne za a yi sallah ba iya mata ne za a yi sallar da su to su ma akwai wannan ka'idar mafi alherin sahu shine sahun gabansu ƙala wa fil babi an jabir a cikin wannan babi an samu hadithi daga jabir wa bin abbasin wa bin umara wa abi sa'idin wa ubayy bin ka'ab wa aisha wal irbad bin sariya ma'ana sharrin da ake nufi anan suka ce shine karancin falala da lada in kana neman sahun da ya fi ƙarancin lada da falala na maza shi ne na can baya duk wanda yake can baya kar ya taɓa tunanin ladan da ya samu da falalar ta yi daidai da wanda yake nan sahun gaba lalle wanda ya kama gidan gaba ya shiga sahun gaba ɗin nan falalarsa ladansa ko shakka babu ta ɗara na wanda yake can baya wannan shine abin da ake nufi وعنس قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حديث أبي هريرة hadithi ne wanda yake hasanun sahihun wanda imam nasa'i ibn majah da imam muhammad sun ruwaito shi anil irbab wa qad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu kana yastaghfiru lis-saff al-awwal thalathan wa lith-thani marra wannan shine rawahu an-nasa'i wa ibn majah wa ahmad anil irbab afwan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nema wa sahun gaba gafara sau uku Allahumma ghafir li saffil awwal Allahumma ghafir li saffil awwal Allahumma ghafir li saffil awwal ma'ana manzo Allah yana nema wa sahun gaba gafara har sau uku walid thani marra sahu na biyu kuma yana nema musu gafara sau daya to kaga sauran kuma ba san su la mahalla lahum min al-i'rab eh duk kaga wannan eh kafin a yi mana tun da lokacin an riga abin nan an gane kuma ko da ba a sallaba ma yana yin haka kamar da yake ce allahun marhamil muhalliki na ba sai lokacin da suke askin ba addu'a ce kawai yake yi wa duk wanda yake ya samu sahun gaba manzo Allah yana ce Allah ka gafarta masa Allah kai mai gafara Allah kai mai gafara sau uku saboda kawai ya shiga gidan gaba an gane ko saboda haka mu daina jajjanyewa baya in an zo sallah sai dai in ka riga ka makara ko an riga ka to wannan bayan da ka iya sai ka hakura وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء من ذا الله يتشي دادي متاني سنسان درجة دا فللا دا لادن دا كي تكين كيران صلى والصف الأول دا سهم فرقو ثم لم يجدوا سنان أتشي بزا أبا متين كيران صلى با بزي شغا سهون غبا با سهون غبا با إلا أن يستهموا عليه سيدي إن سن يقريا أكان هكا لاستهموا من ذا الله يتشي والله دا سن يقريا da mutane sun san ladan da ladan yake kwashewa mai kiran sallah to da za a wayi gari saboda adadin waɗanda za su yi kiran sallar sun yi yawa kuma mutum ɗaya ke bukata to da lalle sai an yi ƙuri'a kafin lokacin da za a tantance yanzu an buɗe masallaci aka ce ana neman ladan sai da wahala ake samu na fata an gane to da mutane sun san falalar kiran sallah da an buɗe masallaci aka ce to la mutane ne da yawa za su ta zuwa suna cewa suna son a sasu a cikin ainihin masu kiran sallah a cikin ladanai da aka karshe sai an zo an yi screening sannan wanda ya cancanta ko ya dace a ce to kai zaka ci gaba da kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san abin da ke cikin sahun gaba shi ma na falala to shi ma ya zamanto ba za a samu sahun gaba ba sai an yi ƙuri'a to da mutane sun yi ƙuri'a قال حدثنا بذلك إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن كنا المخزومي an gane ko an abi salihin an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu wa haddathana qutaybatu an malik nahwahu babu ma jaa fi imamati fi iqamati sufuf babin da yazo na bayanin tsayi da sahu an fahimta ko tsayi da sahu ana son mutum wato sahu ya tsaya a miƙar da sahu sosai kar ya zamanto sahu ya karkace ko mutane sun yi yanda suka ga dama wannan ya kafarsa ta yi ciki wannan kafarsa ta yi waje ana buƙatar lalle a samu ainihin wato sahun mutane ya zamanto ya daidaita ya miƙe qala haddathana qutaybatu qala haddathana abu awana an simak ibn harbin an nu'man ibn bashir qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana fa kharaja yawman fara'a rajulan kharijan sadruhu anil qawm fa qala la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum قال وفي الباب عن جابر ابن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث النعمان ابن بشير حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان أبو عيسى الترمذي كتشوى قتيبة بن سعيد يا زن تدمو وانا حديث شيكما يتي أبو أوانا ya zantar da su daga Simak ibn Harb daga Nu'man ibn Bashir na radiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana Nu'man ibn Bashir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita mana sahu fa kharaja yawman wata rana ya fito fara'a rajulan kharijan sadru sai manzo Allah ya ga wani mutum kirjinsa ya fito daga cikin sahu anil qaumi daga cikin mutane fa qala la tusawwanna sufufakum manzo Allah ya ce wallahi ko ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma wallahi Allah zai saba tsakanin fuskokinku qala wa fil babi an jabir bin samura kaga wannan hadisin yana nuna rashin daidaita sahu yana haifar da matsala rashin daidaita sahu wani kowa ya tsaya yanda ya ga dama wannan ya yi gaba wannan ya yi baya wannan ya bankare wannan ya karkace wannan yana daga cikin abin da ba zai jawo al'umma alheri ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ko dai sahu ya miƙe sak sahu ya tsaya kyam ba tare da an samu karkacewarsa ba ko kuma za a samu matsala manzon Allah ya ce la mahala rashin daidaita sahu yana kawo sabani yana kawo rashin jituwa yana kawo gaba tsakanin al'umma da hakan ana son mutane su zamanto suna ɗinkewa to a dinga ɗinke sahu ɗinke sahu yana da alaƙa wajen ɗinke kan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum qala wa fil babi an Jabir a cikin wannan babi an samu hadisi daga Jabir wanda Imam Muslim ya fitar da ruwayar Jabir ibn Samura Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam Nasa'i ibn Majah duk sun fitar da ruwayar Jabir bin Samura wal bara ruwayar Bara'u dan Azib Imam Abu Dawud ya fitar da ita wa Jabir bin Abdullah Imam Ahmad ya fitar da ruwayarsa wa Anas Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da ruwayar Anas wa Abi Huraira Abi Huraira da da, da ummuna Aisha dukkan su Imam Abu Dawud ya fitar da ruwayoyinsu su قال أبو عيسى حديث نعمان النعمان ابن بشير حديث حسن صحيح حديث لأن إمام مسلم إمام أبو داود إمام النسائي سر رويتوشي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرويتو دقى من زن الله صلى الله عليه وسلم من زن الله من تمام الصلاة إقامة الصف ينا دقى تكين تكر صلى تيور صهو lalle miƙewar sahu na da alaƙa da cikar sallar mutane wannan hadithi imam ahmad ya fitar da shi imam tabarani ya fitar da shi a cikin alkabir da kuma al'ausat wa ruwiya na umara annahu kana yuwakkilu rijalan an ruwaito daga sayyidina umar cewa yakan wakilta wasu mutane bi iqamati sufufi da tsaida sahu ma'ana yana da wakilai waɗanda yake wakilta su su lura da tsaida sahun mutane ba yanda za a yi manzo Allah ya faɗi waccan magana kuma a dinga sakaci da sauri manzo Allah ya ce la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum lalle sahabbai ba su dauki wannan wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su dauke ta da wasa ba da haka kan ata da sallah sai an tabbatar kowa ya tsaya yanda ya kamata ya tsaya wanda yanzu za ka yi wannan za a dinga ganin me ake jira ne an dinga ɗage kenan waya aka ji shiru ne saboda kawai mutane sun zama sharp sharp kowa gaggaraje ake ba a jinkiri ko yaya yake ko da na inganta sallar ne mutane ba sa so sayid na umar wakilai ne da shi wa'inda ya wakilta bi ya kamatar sufufi da tsaye da sahu sai sun zo sun ba shi labari fala yu kabbir ga ta an ta da ya kama amma ba zai ta da kabbara ba hatta yi kubara anna sufufa kadistawat har sai an gama ba shi labarin sahu fa ya gama daidaita sahun baya sahun gaba sahun tsakiya kowane sahu an tabbatar ya daidaita ba iya sahun gaba ba sahun gaba ya miƙe nan liman yana iya kallon dama ya kalli hagu ya ce wannan ɗan yau ciki wannan yau waje to sahu na biyu sahu na uku har zuwa sahu na ƙarshe wannan shine za ka samu cewa ainihin wato ba a samun wakilan da suke abin nan sai dai kawai daga gaban liman ya ce a daidaita sahu shikenan kawai wanda ya ga dama ya dan muskuta wanda bai ga dama bai fuska ya tsaye wasa yanda yake da haka wannan ba zai jawo mana alkhairi ba ba sayyidina umar kaji wakilai ne da shi wanda baya ta da kabbar sallah har sai an tabbatar masa da cewa sahu ya daidaita ba shi kaɗai ba waruwi an aliyin an yi ruwaito daga aliyu wa uthman har da sayyidina uthman annahuma kana ya ta'ahada ne zalika su ma ya zama musu ɗabi'a sun saba da haka ba sa ta da sallah har sai sahu ya daidaita waya kulani kuma suna cewa istau ku daidaita sahu wa kana aliyun yaqul sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa taqaddam ya fulan ta'akhkhar ya fulan wani danyo ciki wani danyo gaba ma'ana wajen daidaita sahun sayyidina ali shi ma ba zai tada sallah ba sai haka wani danyo ciki wani dan matsa can wani kaza sai an tabbatar ainihin wato sahu ya daidaita sannan sai a tada sallah babu ma ja aliyalini min liyali- liyal- liyalini minkum ulul ahlami wan nuha liyali- liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha imam tirmidhi yake cewa babun da ya zo na ma'abota hankali baligai su ne suke bin liman a bayansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ma'abota cikar hankali da kuma waɗanda shekarunsu sun kai shekarun balaga su bi a baya shi sa kuskure ne ka zo daidai santar liman ka kawo yara sai dai a kada su dama ko a kada su hagu kamar yadda za mu yi bayanin ya sahu daga ina yake fara kila duk za mu karanta a nan amma yanzu ana gaya mana suwaye a daidai santar liman wa'anda duk aka fahimci cewa wato ba su da cikakken hankali hankalinsu rabi da rabi ne kar su tsaya kusa da liman ba gu- ba muhallinsu ba ne daidai inda liman ɗin nan santarsa yake to ana son a samu kimtsatsun mutane nutsatsun mutane mahankalta wa'yanda suke da kan gado da haka ba kowa kawai da ya zo kan idan an ce a shiga sahun gaba in za ka zo in baka cikin ulul ahlami wan nuha yi can dama dama ka yi can hagu na fata an gane kar ka zo ka tsaya daidai santar liman a ce a kai ba za ka koma can kai wani shigo ka ji ba daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini ulul ahlami wan nuha min kuma ulul ahlami wan nuha in kuma baka ji daɗi ba sai ka zama ulul ahlami wan nuha sai a kyale ka ko قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق قال وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه قال وخالد الحذاء هو خالد ابن مهران يكنى أبا, المنا أبا المنازل أبا المنازل قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول يقال إن خالدا الهضاء ما هضى نعلا قط إنما كان يجلس إلى هضاء فنسب إليه قال وأبو معشر اسمه زياد بن كليب أبو عيسى الترمذي كتوى حدثنا نصر بن علي الجهضمي يتي مالمينا نصر ابن علي الجهضمي يا كرنتر دمو يا زنتر دمو wannan hadithin shi kuma yake cewa Yazid bin Zurai'in ya zantar da mu hadithi shi kuma yace Khalid bin al-Hadda ya zantar da mu daga Abi Ma'shar an Ibrahim daga Ibrahim an Alqama an Abdullah Abdullah bin Mas'ud kenan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha ma'abuta al'ulul ahlam baligai kenan albaligun wan nuha al'uqala kenan liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha wa'yanda suka kai shekarun takalifanci na balaga masu cikar hankali su za su bi ni a baya thumma alladhina yalunahum sannan sai waɗanda suke bin su waɗanda ba su kai wa'ancan ba kalmurahiqin malamai suka ce kaman almurahiqin in a sau iya sahun gaba ne kawai to ulul ahlami wan nuha sune a kusa sune bayan liman sannan alladina yalunahum bayan ulul ahlami wan nuha sai aga ga wasu su kuma sun kusa zama ulul ahlami wan nuha to su kuma su za a zuba su a kusa da ulul ahlami wan nuha dama da hagu sannan akwai yan ƙananan yara sun mallazina yalunahum sannan su kuma sai su zamanto su kuma su ne can ƙarshe daga su sai ainihin thummal ladina yalunahum sai ulul ahlami wan nuha haka sahun ya kamata ya kasance kaga kenan sahu ba kawai duk wanda ya ga dama kawai sai ya zo kama sahu ya shiga ba ulul ahlami wan nuha su ne a daidai santan liman alladina yalunahum su ne wayanda suke abin nan alladina yalunahum haka za a yi ta tafiya in kuma misali sahun duk ulul ahlami wan nuha ne a gaba duk sun cike to in ya zamanto bayan an gama samun ulul ahlami duk sun kama gaba to alladhina yalunahum sune a sahu da baya alladhina yalunahum sune wa'anda basu balaga ba amma suna dab da balaga almurahiqun ke sun ce sune alladhina yalunahum su kuma sai a sa su ya zamanto a sahu na baya sannan sai ya zamanto su kuma alladhina yalunahum suka ce sune kaman yara almumayyizin amma ƙananan yara wanda sun kai sinnu tamyiz to su kuma sai su zama a bayan wayancan wala taktalifu kada ku saba bil abdan da jikinku wannan yayi gaba wannan yayi baya kar kuma a takura a sahun gaban irin takurar da za ga an matse wani baya kallon alƙibla yana kallon gabas maso arewa ko maso kudu sai gan shi gaba ɗaya shi ba alƙibla yake kallo ba ya wani jirge haka an san jirgewa ko akwai wannan ya sha matsa sai ga ya jirgi in ka kalle shi sai ga shi fa ba alƙibla saka yake kallo ba to wannan shi ma haga an yi takurar da har wani ya zamanto baya iya kallon alƙibla kamata ya ce kowa ya kalli alƙibla kar wanda ya saba a da jikinsa fa takhtalifa qulubukum sai zukatanku duk sai sun saba wa iyyakum haishatil aswaq manzo Allah yace na hane ku hargowa da hayaniya irin ta kasuwa ƙala wafil babi an ubayi bin ka'ab a cikin wannan babi an samu hadithi daga ubayi bin ka'ab wanda imam ahmad da imam nasa'i sun ruwaito shi wa abi mas'ud imam ahmad imam muslim imam nasa'i sun ruwaito wannan riwaya tasa wa abi sa'idin imam ahmad ibn abi ibn abi shayba ya ruwaito ruwayar abi sa'id sai albara albara da anas imam ahmad ibn maja abu isa tirmidhi ce hadithu ibn mas'udin hadithun hasanun garibun hadithi ne wanda imam muslim ya fitar da shi wa qadur wa an annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'jibuhu an yaliyahu almuhajiruna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana burge shi ga waɗanda suke suke biye da shi muhajirun kuma wannan riwayar ibn maja ya fitar da ita wal ansar da al ansar yana so ya ga in ma akwai wasu in dai ba sa cikin al muhajirun da al ansar to ya fi ganin ya wato abin yana burge shi ya ga waɗanda suke ulul alami wa nuha da suke bin sa a baya al muhajirun ne wal ansar wannan kana yu'jibu an yaliyahu al muhajirun wal ansar liyahfazu anhu dan su kiyaye su haddace daga gare shi na fata an gane domin duk abin da suka ji suka kiyaye addini za su gaba da yadawa qala wa khalid al-hadda huwa khalid ibn mihran yukna abul munazil qala wa sami'tu muhammad ibn isma'il al-bukhari yaqul يقال إن خالدا الهضاء ما هضى نعلا قط ما هضى نعلا قط wai me yasa ake ce mai Khalid lil Hadza bai taba yanka fata ba ma ballantana a ce yayi takalmi amma ana ce mai Khalid lil Hadza al Hadza takalmi kenan sai aka ce abin da yasa ake ce masa Khalid lil Hadza innama kana yajlisu ila hadda'in ma abocin zama ne akan takalmi an gane ko yana zama akan takalmi duk sanda zai zauna sai ya sa takalmansa sai ya zauna akai fanusiba ilai sai ake danganta shi zuwa ga zama wato mai zama akan takalmi shine Khalidul Hadda qala wa abu ma'shar ismuhu Ziyad ibn Khulayb babu ma jaa fi karahiyati as-saff bayna as-sawari babun da yazo na an hana yin sahu tsakanin filoli guda biyu an gane ku tsakanin wannan filar da wannan filar nan sahu ne sai dai can ya zama sahu nan kai ya zama sahu kan wannan filar ta dinga tsitsinki sahu na ba ta an gane shi wannan haidai can gefe wa'inda ba sa cikin ulul ahalami wa nuha amma cikin ulul ahalami wa nuha kar ba a tsarma yara قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ ابن عروة المرادي عن عبد الحميد ابن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن قرة ابن إياس المزني قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك babin da ya zo na bayanin hanin yin sallah tsakanin asawari fila filas kamar wannan ginshiki guda biyu ga wannan ga wannan an gane ko kuma daga cikin fiƙihon da suka faɗa cewa har da tsinkewa sahu domin kai shi haka to in an je daidai wancan kaga an tsinke wannan fila ɗin wannan ta tsinke sahun kuma an jona wani yanzu kana so ka ce wancan ragowar sahun yana da alaƙa da wannan kana so ka ce in wayanda suka jeru nan suka zo nan wannan su ma suna da alaka da wanda suka biyo bayan wannan sariya din to in suna da alaka to wannan filar ta tsinke su ta katse saho an gane ko to sai imam abu isa tirmidhi ke cewa hannabi ibn sari ya zantar da mu hadithi shi kuma waki ya zantar da su daga sufyan daga yahya ibn hani ibn urwat al-muradi an abdulhamid ibn mahmud kala ya ce sallai na kalfa amirin min al'umara ya ce mun yi salla a bayan wani shugaba cikin shugabanni fattaran nan nasu fasallai na bai na sariya ta yi wato sai mutane suka shiga cikin takura suka matsu sai muka yi salla tsakanin ginshiƙai guda biyu filas falamma sallaina da muka idar da sallah ala anas ibn malik anas dan malik sai yake cewa kunna nattaqi hadha mun kasance muna kiyaye irin wannan abun da kuka yi ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah ba ma yin haka ba ma yin sallah baina sariyatayn wa bil babi al qurra ibn iyas al muzani ala abu isa abu isa tirmidhi yace hadithu anas hadithun hasanun sahihun wannan hadithi ne wanda yake hasanun kuma sahihun akhrajahu al-khamsa illa ibn majah wa qad kariha qaumun min ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai sun kyamaci an yusaffa bainas sawari ay sahu tsakanin filoli wa bihi yaqulu ahmad wannan shine ra'ayin imam ahmad bin hanbal wa ishaq da ishaq bin rahuya wa bihi qala an-nakhai imam an-nakhai wannan shine fahimtarsa an ruwaito wannan daga sa'id ibn mansur cikin sunan ɗinsa an nahayu an zalika inda ya maganar hani daga yin sallah bainas sawari an ibn mas'udin wato shi ma ibn mas'ud yana da wannan fahimtar haka ibn abbas haka huzaifa duk gaba ɗayansu suna da wannan fahimtar cewa ba a yin sallah tsakanin sawari wato tsakanin filoli shi yasa ibn sayyidin nas yake cewa ba a rarraba tsakanin wannan sabida wannan ya saba wa abin da sahabbai suke kai an gane ko kuma ba a samu wani wanda ya saba wa wannan fahimta ba a cikin sahabbai ma'ana sahabbai duk fahimta suke nan ba a yin sallah bainar sawari an gane ko wannan shine ra'ayin wasu daga cikin magabata sahabbai kuma ibn sayyidin na zai ce su kam duk a haka suke ba samu wani mukhalif ba da ya saba wa wannan fahimtar cikinsu wa qad rakkasa qaumun min ahli al-ilm wasu cikin malamai kuma sun yi sassauci kamar imam abu hanifa kamar imam malik kamar imam shafi'i kamar ibn al-munzir an gane ko sun yi kiyasi alal imam walmunfarid sun yi kiyasi su kaga akan kiyasi suka ce to suna ganin a iya yin sallah bainar sawari suka ce kamar liman zai iya yin sallah bainar sawari tunda shi ba sahu bane in ya zamanto akwai sawari sai liman ya zamanto tsakanin sariya ta yi shi suka ce zai iya yi me yasa saboda shi ai ba sahu za ba wal munfaridu suka ce da mai sallah shi kadai an gane ko babu ma a fi salati khalfa as wahda babin da yazo na yin sallah a bayan sahu mutun shi kadai mutun shi kadai ya ware sallah a bayan sahu قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يصاف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابسة بن معبد من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي بن شيبان وابن, وابن عباس قال أبو عيسى وحديث وابسة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابسة ابن معبد أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد ابن أبي الجعد عن وابسة بن معبد وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابسة واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث أمر ابن مرة عن هلال ابن يساف عن أمر بن راشد عن وابسة بن معبد أصح وقال بعضهم حديث حسين عن هلال ابن يساف عن زياد ابن أبي الجعد عن وابسة بن معبد أصح قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساب عن زياد بن أبي الجعد عن وابسة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساب عن عمرو بن راشد عن وابسة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيئا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد أبو عيسى التلمذي كنا أبو عيسى التلمذي كتوا حدثنا حناد شيكم يتي حدثنا أبو الأهوس دقى حسين دقى هلال ابن يساب كو isab ana ce masa isab hilal ibn isab ko hilal ibn yasab al-ashja'i thika ne qala akhadha ziyad ibn abi al-ja'd bi yadi yace ziyad ibn abi al-ja'd ya kama hannuna wani hannu bin riqa muna wani guri da ake kira riqa faqama bi sai ya tafi da ni ala shaykhin zuwa ga wani malami yuqalu lahu wa bi ibn ma'bad ana kiran wannan sheikh ɗin wa bisa ibn ma'bad min bani asad ɗan ƙabilar bani asad faƙala ziyad ziyad ya ce haddathani hadha sheikhu ya ce wannan malamin ya zantar da ni anna rajulan cewa wani mutum salla khalfa safi wahda wani mutum ya yi salla a bayan sahu shi kaɗai wa sheikhu yasma'u hadha maqulu hilal wannan magana ce ta hilal ibn yasam ya ce wa shehu ya sma'u fa'amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi da sala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan mutum da ya yi sallah shi kaɗai a bayan sahu ya sake sallah shi sa suka ce duk wanda ya yi sallah a bayan sahu sai ya sake to idan ya zo ya zai yi suka ce ya duba in akwai kafa a sahun gabansa ya shiga in babu fa suka ce to ya jawo wani su zama su su biyu duk da cewa akwai tattaunawa malamai suka ce to in ya jawo wani kuma can ya ba furja ina fata gane in ya jawo wani ya ba furja in kuma bai jawo wani ba ya tsaya shi shi kadai to yayi sallah huwa munfaridun khalfas saf wasu suka ce a idan ya zamanto akwai dalilin da ya yi sallah shi kadai a bayan sahu misali sahun ya cika ba inda zai shiga sai ya zo ya buɗe wani sahun don wasu su su zo su ci gaba suka ce wannan daban wanda hadithin yake magana wasu malaman suka ce shine wanda ga sahu bai cika ba kawai za ga wani in ka zo masallaci zai ga wani a can baya yana bin sallah na fata an gane to wannan matsala ce wadda malamai sun tattauna a kanta wannan hadithin da abu isa tilmidi ya ce a cikin wannan babi akwai hadithi da aka samu daga ali ibn shaiba hadith ibn shaiban wato ali ibn shaiban riwayarsa imam ahmad ibn maja sun ruwaito ruwayar ali ibn shaiban kuma riwaya ce hasana ibn abbas ya ruwaito hadithi shi ma a karkashin wannan matsala wanda imam ahmad ya fitar da riwayarsa qala abu isa abu isa tilmidi ya ce wa hadithu wa bisa hadithun hasanun hadithun wa bisa hadithi ne hasan ashabu sunan sun ruwaito shi wa imam ahmad da ibn khuzaima da wasu sun inganta shi wa qad kariha qawmun min ahli al-ilmi an yusalli ar-rajulu khalfa as-saff wahdahu lalle wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun ki mutun yayi sallah shi shi kadai a bayan sahu in kuma yayi wa qalu suka ce yu'idu idza salla wahad idza salla khalfa as-saff wahdahu in yayi sallah shi kadai a bayan sahu to ya sake sallah in dai mutum ya sallah shi kadai a bayan sau ya sake sallah wannan shine ra'ayin Ahmad ibn Hanbal Ishaq bin Rahuya ibn Khuzaima An-Nakhai Al-Hasan ibn Salih wannan duk ra'ayin su ne kuma sun yi hujja da hadithin da ke muka karanta a cikin wannan babi hujjar su shine wannan hadithin da muka karanta wa qad qala qaumun min ahli al-ilm wasu malaman cikin malamai ma abota ilimi su kuma sun tafi akan yujzi'uhu idza salla khalfa safi wahda sun ce sallarsa tayi ko da yayi sallar shi kadai a bayan sahu wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wa ibn al-mubarak wannan shine ra'ayin sufyan ath-thawri da ibn al-mubarak wa shafi'i da imam shafi'i hadda hanafiya wannan shine mazhabin su to amma kuma malamai aka ce me dalilin su sai suka ce dalilin su shine hadithin Anas sun ce Anas ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansa Anas yayi sallah tare da shi da wani yaro maraya dumaira ko da shi da dumaira sannan mahaifiyar anas ita kaɗai sai ta bi su a bayan sahu ya ce walmar'atu khalfana mun karanta hadithin a baya ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana sallah da ni da wani yaro maraya mu biyu muna bayan annabi sallallahu Alaihi wasallam walmar'ata a wata ruwaya wal'ajuzu domin a wata ruwaya kakasa ce mulaika a wata ruwaya kuma mahaifiyarsa ce wato abin nan ummu sulaim yace khalfana tana bayan mu sai suka yi hujja suka ce gashi sallar ummu sulaimin ta inganta kuma ita kadai ce a bayan sahu duk da an ba su amsa an ce wannan matsalar tana da bambanci da waccan ai in ba ta yi haka ba to haɗewa za ta da maza na fata an gane wannan kasantuwar ta ita mace ce shi yasa ko da ita kadai ce ba za ta shigo sahun maza ba za ta ware kanta ne daban da haka ba za a yi kiyasi ko a yi awo da wannan hadithin akan wannan matsala ba na fata an gane wa qad zahaba qaumun min ahli kufa wasu cikin malaman kufa su kuma sun tafi ila hadith wabisa sun ce su kam za su yi aiki ne da hadithin wabisa ibn ma'bad aidan qalu suka ce man sallan khalfa safi wahdahu yu'idu duk wanda ya salla shi kadai a bayan sahu ya sake salla an gane ko duk wanda ya sallah shi kadai a bayan sau ya sake sallah a ƙarƙashin magana su kenan sai dai in ka zo ka jira wani masubukin ya shigo sai ku haɗu ku biyu ko ka kyafuci wani irtikabu a kafin dararai da ka rasa sallah shi samun halal a sahun gaba shi ma in ka samu ɗan dagiya yana gani ya kama sahun gaba da falala don ka ɗan taɓo shi ba zai yi baya ba na fata an gane wani ma bai ma san meye dalilin da yasa kake kake taɓa shi ba an gane ko yawwa gara ka samu in dai ba matsuwa za a yi ba don wani lokaci za a ga sahun za ka iya shiga don akwai ɗan space haka to da wannan gara ka ɗan tattaɓa na kusa da kai koya ya ɗan gwamu tsama ka shiga na fata an gane ko kuma ka jawo wani ku zama kuku biyu in ku ba haka ba to la salatin liman salla khalfas safi wahadahu wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai kamar yadda muka ji malaman kufa su ma akwai hamad ibn abi sulaiman wannan shine yace duk wanda ya sallah shi kada bayan sau ya sake sallah wa ibn abi laila wannan shine ra'ayin ibn abi laila waki' wannan shine ra'ayinsa warawa haditha husayn husayn ya ruwaito hadithin husayn daga hilal ibn yasab ghairu wahidin mithla riwayat abi ahwas da dama cikin malamai sun yi ruwayar hadithin husayn ibn daga hilal ibn yasab wato kamar kwatankwacin riwayar abi ahwas an ziyad ibn abil ja'ad an wabisa ibn ma'bad da hadithin yana komawa zuwa wabisa bin ma'bad radiyallahu anhu وفي حديث حسين ما يدل على أن هلال أتكين حديث حسين ابن إوات حسين حديث حسين ينانون شوى أدرك وابسة كو هلال ابن أن هلال أن هلال ابن أبي يصاب قد أدرك وابسة يا رسكي وابسة دوما أكوين سابان معلم وسنا غنن هلال ابن يصاب بيرسكي وابسة بن معبد بعد an gane ko to a cikin wannan riwayar akwai nuna cewa hilal ibn yasab ya riski wabisa shi sa waqtalafa ahlul hadith fi hada duk da sabanin malaman hadisi akan wannan wasu malaman hadisi sun ce ya ya hadu da shi wasu sun ce bai hadu da shi ba wa fi hadithi husayn ma yadullu ala anna hilal qad adraka wabisa waqtalafa ahlul hadith fi hada fa qala ba'dhum hadith amr ibn murra an hilal ibn yasab an amr bin rashid an wabisa ibn ma'bad asahu wasu sun ce wannan hanya ita tafi inganci wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce a hadithu husayn an hilal ibn yasab an ziyad ibn abil ja'ad an wabisa ibn ma'bad asahu suka ce wannan ita kuma hanya tafi inganci qala abu isa wa hadha indi asahu abu isa tirmidhi ce nima wannan tafi inganci a wajena min hadith amr ibn murra li'annahu qadru ya min ghairi min ghairi hadithi hilal ibn yasab domin an ruwaito ta wata hanyar ba ta hanyar hilal ibn yasab ba an ziyad ibn abil ja'ad an wabisa an ce lokaci yayi ko limuji shi da ma muka kara a to subhanallahi to ai sai mu tsaya nan insha Allah duk da ba mu kai karshen babin ba amma sai mu tashi nan insha Allah abinda muka karanta ya zama lidiyar Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah